إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu mun shiga daren asabar wannan lokaci wanda ya daidai da daren takwas kenan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan januwari shekara ta da goma idan ba ku manta ba a karatun da ya gabata na wannan littafi sifatul mu'mina as-sadiqa na nawwal bintu abdullah mun tsaya ne a shafi ko karshen shafi na hamsin da hudu kenan a inda malamar ta nuna mana lalle yana daga abin bakin ciki da sanya damuwa abin da ke da sanya kuka ji malama ta ce ji da suke yi watan daga wurin wasu matan aure musulmi za ka ga ba ta hana mijinta tafiya ƙasashen da ƙasashe ne na 'yan iska watsatsu garin karuwai da karuwanci garin akwata da akwatanci ta san in mijinta ya je can abin da ke faruwa amma ba za ta hana ba saboda watan ita abin da ya dame ta kadda ya kara mata kishiya Allah kyauta to malama dai ta yi nasiha iyakar nasiha wacce a ƙarshe har ta ce wala haula wala quwwata illa billah da haka muka rufe wannan gaba da ta rubuta yau za mu tashi gaba ta shida a inda malama take cewa al-mu'minatu sadiqa muminar gaskiya mumina mai gaskiya a imaninta wa tarbiyyatu hali abna'iha da kuma tarbiyyar da take tsayuwa tsayin daka wurin yi ga 'ya'yanta in dai mace mumina ce tana ba da cikakkiyar kulawa akan tarbiyyar 'ya'yanta amma duk macen da kaga ba ta ba da cikakkiyar kulawarta akan tarbiyyar 'ya'yanta tun daga nan kawai ka san ana magana mumina wannan ba mumina ce ta gaskiya ba jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta malama ta ce innal abna'a ni'matun min ni'amillahi al'azima lallai ya'ya da kuke gani ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah mai girma jama'ar musulmi kun gani ya'ya da kake gani ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah mai girma da yake wa mutane kun ga babu wani abu da Allah bai bari dan adam ke da wani kaso na gudunmawa a wurin bayarwa ba an gane wallahi kamar samun da kawai ya ce lillahi mulku samawati wal ard ya khluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir ka ga wani yin Allah dangane da abin da ya shafi kyautar ɗa in ka kalla sai ka ga ba ƙarfi ke sa Allah ya ba mutum ɗa ba ba kuma sarauta ce ko kuɗi ba ba kuma wayo ba ne a'a kawai Allah in ya ga dama sai ba mutum wani inda a ce za a yi shawara da shi 'ya'yan yana ga sun mai yawa jama'ar musulmi kun gani wani yana ga 'ya'yan sun mai yawa amma da yake ba ruwan Allah wani ko yana da arzikin arzikin na fitar hankali duk inda zai je duk yanda zai yayi amma Allah ya hana shi da Allah ya hana shi ko da ya kwara ɗaya jama'ar musulmi shi sa Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne ya ma ya sha Allah na halitta abin da ya so a san da ya so a inda ya so kuma yanda ya so ya khluqu ma yasha ya habu lima yasha'u inasan Allah na kyautar ‘ya'ya mata ga wani wanda ya so gaba ɗaya din san da matan shi ɗaya za ta haihu ya san kawai a zatansa mace ce kuma da ya je gida sai ga ‘ya macin Allah ya bashi jama'ar musulmi wani yana roƙon Allah ko da ɗa mace ce Allah ya bashi amma ya hana dan ka san ɗa kyauta ce kawai daga Allah shi yasa ya ce ya habu liman ya sha'u inasan yana kyautar ‘ya'ya mata ga wani wanda ya so duk sanda matar shi za ta yawo sai kawai ga ɗaɗɗa mace aka ba shi waya habu liman sha'ur zukur kuma Allah yana kyautar ‘ya'ya maza ga wani wanda ya so zuriya duk sanda matar shi za ta yawo sai ga kawai ɗa namiji au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa ko kuma wani wanda Allah ya so shi sai ya mutsa mai sai ya haɗa mai ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata sai ga 'ya'yan shi bi maza 'ya'yan shi bi mata wannan ku 'ya'yan shi hudu duka maza ne wannan kuma hudun duka mata ne jama'ar musulmi kun gani shine auza wujuhum dhukuranan wa inasa sai yace wa yaj'alu man yasha'u aqima kuma Allah na sa wani wanda ya so ya zama shi mara haihuwa ne jama'ar musulmi kun gani menene tunaninka akan hada ma wancan da Allah ya 'ya'ya mata duka me yasa Allah ya haɗa ma wannan ƴaƴa maza duka me yasa Allah ya haɗa ma wannan ƴaƴa maza da mata kuma sai ya hana wannan haihuwa innahu alimu Allah ya san abin da yasa ya haka qadirun kuma Allah bai da ikon yayi yana da iko wannan da Allah ya hana shi haihuwa kuna jin fitsarin kwance ne wa Allah a shimfiɗa laifin me wani mai tsananin biyayya ce ga dokokin Allah amma sai Allah ya hana shi da dan ka san hikimar Allah ta ƙare a cikin wannan jama'ar musulmi ka dibi Allah da ikonsa wani sai ya ta addu'a amma Allah yana shayihuwar wani kuma sai ka ga yana ta fitsara amma Allah yana ta bashi ɗan jama'ar musulmi kun gane wancan da Allah ya bashi ‘ya'ya mata zuriya ba laifin da yi me yasa kuma Allah ya fara da ‘ya'ya mata malamai sun ce akwai hikima da yawa saboda ya mace ita ce wadda aka rinka samun wasu maganganu masu ƙarfi a kanta fiye da ɗa namiji farko dai ta fi kula da zumunci ta fi biyayya ya mace sai in mutum ya rashin sa'a kun ji wannan sannan ita ce manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata guda biyu ya tarbiyyance su ko ‘yan uwa mata guda biyu aka mutu aka ban mai su ya tarbiyyance su ta addini suka taso har ya aurar da su ni da shi ran kiyama haka za mu tsaya wuri guda a cikin aljanna sai ya ɗaya tsannan guda biyu jama'ar musulmi kun gane wannan na daga abin da malamai ke ganin a irin nan gabatarwar da Allah wurin kyauta da baiwa da yi wa ɗan adam yake farawa da ya mace jama'ar musulmi kun gane tana da wani irin kima sannan Allah ya fara da ya mace kun ji wannan saboda jahiliya tana mugun bala'in ƙi ƙiyayya na ya mace to bari Allah ya nuna shi ba a bar kyama ba ce kamar yadda shi ne ya ɗa namiji kuma shi ya mace a fagen kuma bin Allah mun karanta da ku Allah bai bambanta biyayyar da yake so a yi masa ba tsakanin ya mace da ɗa namiji innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina allaha kaseeran wal dhakirati kaga duk Allah ya hada أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جماعة المسلمين كون غاني تو جاهلية تنا بلاء إن إن ماتا الله بعد العباري وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الله يتشي ألا ساء ما يحكمون سو متانا جاهلية su ne ke bala'in kin kyamaci jama'ar musulmi kun gane har Allah ya bada labarin ɗayansu da matar shi ta haihu idan aka zo matarka ta haihu albishirin ka in ya ce goro me ta haifa da an ce mace ce sai bata rai ya tawara min alqaumi sai kaga yana koyo mutane bai so ma aji me Allah ya bashi min su imamu shirafi fa yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turabi ala sa'a a jama'ar musulmi suna bala'in ki da gaba da kiyayyar Allah ya ba su mace to dan Allah ya nuna wannan kyauta ce mai daraja a wurinsa da ya zo magana kyauta da yake wa mutane na ‘ya'ya sai fara ma da mace abinda jahiliya ba ta so wannan ke nuna ashe addinin musulunci kullum yana yin faɗa ne da tsari na jahiliya jama'ar musulmi kun gane wannan irin tunanin na jahiliya a yau ya dawo ya saɗaɗo da wata irin riga wadda ba a gane kanta ba sai wanda Allah yau basira da yawa mutane sun sa ta a jikinsu ko kuma ya saɗaɗo ya shige jikinsu ba su sani ba shine a yau kakan samu musulmi da zaran matar shi na da ciki sai gaban shi ta faɗuwa yana tunanin karfa a ce ya mace za ta haifa da zarar ta haihu ya tambaya me aka samu aka ce ya mace ce sai jiran shi ya ɓaci wannan jahiliya ce ta dawo da wani irin salo ta shiga cikin zuciyarka jama'ar musulmi kun gane wannan kyamacin a wani yana nan inda watsa ƴaƴa ake a ce a ɗiba da ƙarfi wallahi ho suna nan kai ba za ka ɗauki koɗe ba amma dan Allah mai kaiwa Allah ya baka tuno akwai wata biyayya ce da kake ganin dole dan kayi ta Allah ya baka ƴa wace irin biyayya ce wannan kana kallon abin da manzon Allah ya ce idan da a ce ɗan adam sanda uwarshi za ta duka ta haife shi tana yin kuri ya sulluɓo daga sulluɓo shi annabi ya ce sai wuce sujada ya kafa kai ya ci gaba da zama yana mai wa Allah sujada ka kusan ba sanda ba ya fi kusanci da ubangiji kamar sanda yake halin sujada ya ci gaba da rayuwa a haka annabi ya ce har ya tsufa tukub yana nan cikin sujada bai ɗaga ba sai ranar da mutuwa za ta zo mai bayan tsufa ta ɗauke shi yana cikin sujada annabi ya ce idan ya gan shi a gaban Allah sai ya rena wannan aikin da yawa Allah wannan aikin zai gaba wani abu ba to me ma wannan aikin ka ji kotun fitowar shi duniya a nan mun karanta da a nan mun karanta hadisin nan cikin littafin zahiratu dafil iman jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta saboda haka wannan wani salo ne na jahiliya ta dawo mutane su mutanen jahiliya su ne wanda in an maɗayan su bishara bil unsa da cewa matakka ta haifi ya mace zalla wajhuhu muswaddan sai ga ya murtike fuska fuska shi ta baki wa huwa kadhib yana cike da bakin ciki dan me Allah zai bashi ya mace ya tawara min alqaumi sai ga yana boyewa mutane min su imamu shirabihi saboda ganin mugun abin da yake ga amai bishara da shi ayumsikuhu ala hunin Allah ya ce ko dai ya ci gaba da rike wannan abin da aka bashi a bisa wulakanci da kaskanci da tozarci am ya dusuhu fiturabi ko ko je haka rami ya wurga ta rufi ala Allah ya ce jama'a kowa ya tsaya ji sa'a ma yahkumuna wannan danyen aikin nasu yayi muni wannan ɗabi'a ce mara kyau jama'ar musulmi abin da nake so in nuna a shimfiɗar wannan karatu na yau shine maganar da malama ta ce innal abna'a ni'matun min ni'amillahi al'azima ta'ya ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa mutane masu girma jama'ar musulmi kun gani kun ga nassin qur'ani Allah ya nuna yaran nan da kuke gani to wata daraja ce da falala yaran nan da kuke gani gashi an ce kyauta ce ta Allah yaran nan abu ne na adon rayuwar duniya da Allah ke ma wasu wani yana so Allah ya hana shi malama dai ta ce lallai ‘ya'ya ni'ima ce daga cikin ni'imar Allah da ke bayi mai girma Allah ce ya munnu biha Allahu alal insan wacce Allah ke yin baiwa da ita ga ɗan adam Allah mun gode maka jama'ar musulmi kun gani wa mas'uliyatu tarbiyatihim amma nauyin tarbiyyar yara da Allah kuma ya ɗaura akan mutane mas'uliyatun kabira nauyi ne mai girma jama'a kun gani tabbas ya'ya ni'ima ne amma nauyin tarbiyyarsu da Allah ya dora ma iyaye wallahi nauyi ne ko mai girma dan dan adam zai mamaki sai ya je gaban Allah ran kiyama zai rena kanshi akan da da Allah ya bashi ya ki tarbiyarsa dan bari ku ji akwai wani wanda zaka ga gaba ɗaya Allah ya sa a kimi ne shi bai haihuwa to wannan ni'ima ce ta Allah gare sa wani lokaci shine sai an je kiyama zai ga an cicciɓo su an kawo su gaban Allah an gama hukunci tsaf sun ci sallah sun ci azumi sun ci zakka irin yadda ya ci shi ma sai an ce to ku kama hanya ku tafi aljanna ke yana ɗaga ƙafa zai wuce amma su da sun ɗaga ƙafa sai a ce wa kifohum innahum mas'uluna an su akwai wata tambaya shine kan yaransu ya aka yi sun kula da tarbiyyar yaran ko ba su kula da ita ba annabi yana cewa inna allaha sa'ilu kulla ra'in amma star'ahu hafiza an bayya hatta yas'ala ar-rajul an ahli baiti Allah sai ya turke kowane bawa ya mai tambaya tambayan nan ko game da 'ya'yanka da matanka jama'ar musulmi kun gane ga ka a wurin karatu yanzu ɗanka yana wani wuri kun ga lokacin da Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu dinnan da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran ai sahabbai kuka suka rinka yi dandazo suka yi suka je gaban manzon Allah yanzu Allah ya ce mu tsara kanmu kuma mu tsara iyalin ni kuma na fita tun safe ina ina gona na fita tun safe ina kasuwa na tafi office ban dawowa sai biyar da rabi amma yanda aka ce in tsara kaina kuma yaran nan da matan nan kuma aka zan tsare su ina can na san abin da za su yi in sun yi fakai za a tambaya me yasa suka yi kana ofis suka yi abin amma tun da sun aikata an ce maka ka tsare su kar ka bari su aikata ba magana cewa ina ofis ba dai kai aka ba su ba kai aka ba watan wannan ni'imar na halittarsu da Allah ya ba kai fa aka ba kyautar su sai ka tafi ofis ka bar su nan suka yi abin da na lalacewa ne da an je kiyama kai za a fara turkewa a tambaya aka yi rana kaza ɗanka kaza ya je aikata kaza sai ka ce ina ofis sai a ce ba a ce ka tsare shi ba ba a gaya maka ko an fusakun wa ahalikum ba nara jama'a ko ni bai taba ji ba wannan ayar to yau gashi ya ji jama'a kun gani ga kanan zaune kana jin karatu wani hali ɗanka ke ciki kuna kallon cikin magabata fa mutum ne zai yi tafiya kawai sai aka ga ya juya haka sai shashika sai fashe da kuka ana mamaki o dattijo wai zai yi tafiya kawai na kuka sai wai wai ce ai inda ban yi kuka ba shine abun mamaki to ya zaka ce in baka yi kuka ba shine abun mamaki yace i ya fa da Allah ya bani ga su zan tafi in rabu da su na sani kafin in dawo na hali za su shiga da halin da suka shiga kuma ni Allah zai tambaya jama'ar musulmi kun gane tabbas ɗani imani amma ka sani in ka kula da shi wallazina amanu Allah ya ce wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin ne alhaqana bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullum bi'in bima kasaba rahim ai sai in ƴaƴan sun bi abin da ka dora su ka tsaye akan sun bi kaɗai da kyautata imani da biyayya ga ubangiji amma sai ka fahimci cewa duk da ‘ya'ya ni'ima ne to a wurin wani kuma Allah ya ce ɗa maki ɗa bala'i ɗa masifa ne ɗa halaka ne ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum me wala auladukum an zikirillah kun ji wannan inna ma amwalukum ma auladukum fitna inna min azwajikum ma auladikum me aduwwan lakum fadharuhum inna ma amwalukum wa auladukum fitna kuɗi da kuke tarawa da ƴaƴa da kuke haihuwa daga cikin su akwai waɗanda bala'i za su zama muku da masifa fitina ce daga cikin matan ku da ƴaƴan ku akwai waɗanda in kun yi sake a kiyama maƙiyan ku za su zama za kuma su ja muku halaka wanda yasa ya ce la tulhikum amwalukum wala auladukum kar ku bari la tulhikum amwalukum kar ku bari dukiya kuɗi ya halakar da ku wala auladukum bare kuma ƴaƴanku an zikirin lahi su halakar da ku su ɗauke muku hankali an gane ko shine la tulhikum din kar ku bari su ɗauke muku hankali an gane ko an zikirin lahi Allah kyauta to ɗa kenan fa kamar yadda ka ji wani wuri Allah ya kira shi ni'ima baiwa kyauta to wani wurin kuma Allah ya ce fitina zai iya zama ga mutum wani wurin ya ce maki ne dan kuɗi ba sai an gama maka hisabi tsaffa ka ci sallah ka ci azumi ka ci zakka ka ci hajji karatun qur'ani biyayya iyaye duka duka yi amma matsalar ka daya baka tsaya kai tarbiyyar da ba sai an ce to ai kai kama hanya sai a ce a tsayar da shi yaya ɗanka kai juyin duniya sai Allah ce la zulmal yawma ayo ba zalunci duk wata bata da halaka duk wani bala'i da masifa da zai samu ɗan nan dalilin ka ne dan baka tarbiyyar sa ba amma in kai tarbiyyar shi ka fita lallai kam Allah ya baka ɗa akwai daɗi amma iya riƙe ɗan ka sani kuma aiki wanda idan baka tsayu akan wannan aikin ba za ka sha mamaki da ma'ar musulmi kun gane Allah kyauta to kun dai ji ni'ima ce da Allah ke baiwa da ita ga ɗan adam wa mas'uliyatu tarbiyyatihim kuma nauyin tarbiyyar yara mas'uliyatun kabira nauyi ne wallahi mai girma liza dalilin wannan najidu annal mu'minata sadiqa muna samun muminar arziki tahrisu kullal hirsi ala tarbiyyati abna'iha kullun zaka ganta tana nuna dukkan kwadayinta muminar arziki tana nuna dukkan kwadayinta akan tarbiyyar ɗanta. duk abin da zai taimaka wurin tarbiyyar ɗanta tana kwaɗayin wannan abin in dai mace mumina ce ba duk abin da zai taimaka wurin lalacewa ɗanta ba ta fahimci wannan sidin da ke gidan nan da wannan dvdin da ke gidan nan wannan talabijin ɗin lallai akwai matakan ɗaya bayan ɗaya yana neman ya taimaka wurin lalacewa yaran to duk yanda za a yi sai an fitar da abin nan daga gidan nan don ta fahimci zai taimaka wurin lalacewa yara ɗazin muke magana da wani wallahi ke gaya mu cewa malam kaga da kamun mu haihu sun shekara wurin biyu ko uku da matan shi ba su haihu ba ya ce duk irin fina-finan nan na hausa ba wanda ba mu kallo amma ka taɓa yin wani karatu ka ji yin Allah daga lokacin da aka haifan mun wance babban 'yar shi mace ya ce wallahi tun ana haihuwata na ce ma wannan to kin ga duk kayan kallace kallacen nan zai zama wani hadari a gidan nan kin ga yanzu gashi in da ni da ke ci to yanzu wannan akwai matsala ya ce wallahi mun dawo sallar juma'a yake ga ya ce wallahi malam tun daga lokacin ba ni ba ba ita iyalin na ba ba wanda ya kara kallon wani fim har yau akalla ko yarsa ta shekar takwas ko tara saboda wannan abin da kuke gani irin contributing da yake na lalata 'ya'yan mutane ko wallahi za ku yi mamaki amma sai an je lahira sai an je lahira mutum zai rena kanshi watan matsalar barkuji duk abin da ɗaya je mara kyau to ko ya balaga in za a tambaye shi ran kiyama sai an tambaye ka kuma ai ɗanka ne to ballantana wanda bai balaga ba yanzu ga mu zaune nan fa abin da nake so zukatanku da kwakwalwarku ta yi ta aunuwa shine ina ƴaƴanmu suke yanzu duk fa wani abu da suka je suka yi mu za a tambaya a kiyama me yasa suka yi me za ka ce to jama'ar musulmi kun gani shi yasa kaga su magabata da yawa yawansu ‘ya'yansu suna zama kamar abokansu ne duk inda za ka gansu tare a majalisin manzan Allah sai ka ga sayid na Umar ga Abdullahi kusa da shi bai yadda ba ga niga ka duk abin da zai faru gare ka dai ga niga ka in na kwaba ka ji ko kuma ka kan gare Allah ya san na in an je lahira ya mun tambaya zan ce na yi abin da zan iya shirya ce bata zo mai ba amma yanzu wani bai taba kama hannun dan shi ya kai shi inda shi yake tsotsa abu na addini ba wa alaikum salam shikenan sun kubuta in dai daya kan gari ga annabi nu me bai akan dan sa ba jama'ar musulmi kun gani da Allah ya tashi darka ke duniya sai da ya damu saboda ɗan shi ne ya ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qila ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun غير صالح يتي فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين wannan labarin waye sansa babu amma kaji yadda aka yi Allah ya bada labari ga annabi shi yasa ya ce masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin saboda haka ka sani in kai abin da zaka iya dai kan gari shikenan da an je gaban Allah shi ma ya san kai tambayan an maka zaka ce kai abin da zaka iya amma shari'a ce Allah bata zo masa ba kuma shari'ar daga gare ka ne ka fita kuma Allah dama ya sani za a yi maka tambaya ne don ya zama uzuran a wani uzura yankan hanzari kawai wa alaikum salam to in ya gagare shi Allah ya sani in kuma sakacin shi ne yasa yaron ya zama gagarere ai duk dai Allah ya sani ko Allah ya kyauta shi yasa malama ta ce watan ita mumina ta kwarai watan kun ga wannan karatun duk da kan mata take cewa fa amma ku dibi yanda mu kan maza ke dukan jama'ar musulmi kun gari ita mumina ta kwarai tana nuna dukkan kwaɗayinta a ala tarbiyyati abna'iha duk wani kwaɗayi nata ya ƙare akan tarbiyyar ƴaƴanta ya dai za a yi ce tarbiyyar ƴaƴanta duk abin da take kwaɗayi a duniya mafi girma to ya ƙare a nan ta ga dai ƴaƴanta sun zama dattawa tun suna ƙanana an gane masu tarbiyya masu gaskiya sanin ya kamata ƴaƴa masu mutunci natsuwa da kamun kai an gane ko tarbiyatan saliha tarbiyya ta ƙwarai وتنشئهم نشأة قويمة على المنهج الرباني الرشيد كما تنا قوكرن تاسو دا يارانتا تنسنا كنانا ستاسو تاسو وديلي تتشيت تاسو akan tsari irin tsari na ubangiji kuma shiryayyen tsari jama'ar musulmi kun gane yaranta tana kwaɗayin su taso sanda za su taso a daidaitaccen tsari a tsarin da yake tsari ne na ubangiji kan haka suka taso yaro ya buɗe baki da iya kalmar shahada jama'ar musulmi kun gane yaro ya iya buɗe baki da kalmar shahada sai karatun alkur'ani amma da yawa za ka ga kuma ko da a nan yanzu inda za a yi lissafi wani don Allah yanzu wane ne ya koyi karatun qur'ani daga wurin mahaifin shi mutum nawa ne amma wallahi ko ka sani ko ba ka sani ba galibi daga bakin mahaifiyarka ka ɗau zagi kuma kuna kallo har yau matan nan suna zuwa makaranta tana yin zagi tana yin zagi tana ganin wai kamar ba darasi take maɗan ba wurin zagin da take yi rana guda sai ka ga wani abu sai yaro ya ce uwaka kun gane ko kuma sai tana cikin jama'a kawai sai ta ce mai tashi mana sai banza da ita yaro dan karami shekara biyu tashi ban na ce sai ta banza da ita in baka tashi ba zan buge ka sai banza da ita saboda jin kunyar jama'ar da ke wuri sai ta daga sai ta dada mai duka da yadu sai ce uwaki jama'a kun gane wai a lokacin sai ta tunzura dan me zai zage ta wannan sai ta dukan shi sai ta dukan shi ta manta sanda take yin zagin darasi ne take koya mai ga yanda ake yi kuma yayi kaga za ta zo ta duke shi ai da bai tsau darasin zagi daga wurin ki ba sanda kika buge shi bai san zagi ba ba kuma zai yi zagin ba wallahi barku jama'a in dai Allah ya taimake ka gidanka kai kadai ne wallahi za ka yi shekara baka ji zagi a gidanka ba in dai kana da kula da tarbiyya gaba ɗaya 'ya'yanka ba za su san zagi ba kwata-kwata in ko kaga sun san zagi to daga uwar ko kai ko kuma makarantar da kabari ‘ya'yanka suke zuwa ne to makaranta ce wadda makaranta ce wadda ya matsa take da 'ya'yan da dama ba su da tarbiyya sun ɗauko zagi daga bakunan iyayensu saboda haka in suna yi ɗanka a gida sai ka ji yayi sai kai mamakin ina ya ɗauko kai dai tunda kake baka taɓa zagin uwashi ba uwashi ba taɓa zagi ba dan baka taɓa ji ba amma to ya aka ya ɗauko jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta fatu rabbihim sai kaga tana kokarin tarbiyyar ƴaƴan nata ita mumina alal kitabi was sunna jama'ar musulmi kun gane kullum mumina kokarin ta tarbiyyar ƴaƴanta alal kitabi was sunna annabi ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu me kitaballahi wa sunnati na bar abu bi a cikin ku wanda in ku rike su ba za ku bata ba ba za ku wahala a rayuwa ba in dai ku rike su kitab Allah wa sunnati in dai ku rike su ba za ku wahala ba kuma ba bata in ko kaga kuna kuna wahala kun bata jama'a ko ko fa daji ka shiga zaka je wani kauye a daji in dai kana rike da Qur'ani sunna Allah na lamunce maka ba za ka bata ba duk inda kaga ko kwakwalwa ta baka kadi to nan ne hanyar garin jika kawai zaka iske garin da zaka je dan annabi ya ce lan tadillu ba za ka bata ba kawai in dai ka rike qur'ani da sunna ba kuma za ka wahala ba a rayuwar nan ta duniya wallahi ba za ka wahala ba amma an kaji kana wahala ka saki qur'ani da sunna ne to wahala ko kun kulla jama'ar musulmi kun gane to kun je ita muminar kwarai kullum kokarin ta tarbiyyar ƴaƴanta alal kitabi wa sunna wa alattiba'i awamirillahi tana tarbiyyar ‘ya'yanta a kan bin dokokin Allah wajitina bi nawahihi da kuma nisantar abubuwan da shi Allah ɗin ya hana wala gharsil aqida a sahiha kuma kullum ita muminar kwarai za ka ga tana ƙoƙarin tarbiyyar ‘ya'yanta ne a kan dasa musu aƙida ingantacciya an gane ko fena fosihim ta dasa musu aƙida ingantacciya a cikin rayukansu amma kawai sai ga hoton shehi a jikin ɗanka ko ya riko wata kalanda ya shigo gidanka da ita abin da shi ya ja aka fara bauta ma wani wanda ba Allah ba jama'ar musulmi kun gane kana musulmi sai ga ɗanka na bugun ƙirji sai ka ji ɗanka na cewa komai Allah ne sai ka ji ɗanka na cewa shi ma Allah ne jama'ar musulmi kun gane to ita mumina tana dasa aƙida ingantacciya a cikin zukatun ‘ya'yanta saboda haka duk sanda suka ga wani hoto to sun ga wani gunki irin gunkin da annabi ibrahim ya fama da shi sun ga abin da dole a tashi a aiki jama'ar musulmi kun gari kai sake ɗanka ya iya buɗe baki ya zinduma ma abubakar ko umar ko hafsa ko aisha zagi ɗanka ya ƙudurta cewa akwai wasu imamai ko akwai wasu a'immai waɗanda sun san gaibu sun san san da za su mutu ko bayan da za a yi su mutu sai sun so jama'ar musulmi kun gani kuna kallon yau irin yanda da yawa ‘ya'ya ke tasowa da wasu irin aƙidu kai karasa ma kan aƙidun sai ga gurgu a kekefe yana ana tura shi amma da hoton shehi wai an ce mai in bai liƙa hoton ba to in ya fita bara ba zai samu komai ba kaga shago a sama an sa hoton shehi a bango nan na gabas a bangon kuda a bangon arewa a mota ko ina da an liƙa an ce wai mota ba za ta yi haɗari ba shagon ba zai kama da wuta ba ƙarerai iri iri jama'ar musulmi Allah kyauta wajibi ne iyaye su tsaye wurin dasa aqida ingantacciya a zukatan ƴaƴansu malama ta ce al-mu'minatu sadiqa mu'mina mai gaskiya a imaninta hiya allati turabbi abna'aha ala hubbillah ita ke kwadaitar da ƴaƴanta akan son Allah wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana tarbiyyar ƴaƴanta akan son manzon Allah watan son sunnar annabi jama'ar musulmi kun gane ko ba wai kawai faɗi da baki ba cewa ina son manzan Allah amma sai ga aikinka kuma ya yi karo sun yi hannun riga da na manzan Allah sai ga mutum ya ce wai yana son manzon Allah yana wata waka ta banza ko za a yi dambe ba za mu ki manzo ba amma an ka kalle sai ga ya share gemu gaba daya ya take wandon shi salatin da yake a salati a sallah ba irin na annabi yake sallar shi ma ba ta kama da ta annabi ba amma ba zai ki manzo ba kaga shi ne tahiyar shi ba irin ta annabi ba sallar shi ba irin na annabi ba komai nashi duk ba irin na annabi yake ba to so in dai so ne yana bayyana ne a cikin aiki da kake yi wanda ke nuna soyayyarka ga abin da kake ambatawa law kana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u jama'ar musulmi kun gane wannan yasa kuka ga tun daga bakar hannasa a qur'ani ba inda Allah ya kira masu imani ya ce su so annabi ina ayat take saboda ai ba a cikin cewa ku so annabi kawai in ce ina so ne soyayyar ke bayyana ba soyayyar na bayyana ne a cikin yin biyayya da da'a jama'ar musulmi kun gani shi yasa ko ina sai dai Allah ya kira ya ayyuhal ladzina amanu atiiullah wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum jama'ar musulmi kun gani sannan gashi nan yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ittiba'ur rasul wannan ke nuna son Allah ittiba'ur rasul ke nuna son manzon Allah domin man yu'i rasula faqad ata Allah Allah kyauta muminar arziki ita ke tarbiyyar ‘ya'yanta a kan son Allah da son manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce salasun man kunna fihi wajada halawatul iman abu uku duk wanda suka zama tare da shi ya ɗanɗana asalin zaƙin imani imani yana da zaƙi amma asalin zaƙin nashi akwai abu uku ina tare da kai ka ɗanɗana wannan zaƙin na ɗaya an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma ka ji da Allah da manzon shi ba abin da kake so kamar su ka fi son su fiye da komai jama'ar musulmi kun gane wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah abu na biyu mutum ya ji yana son wani babu abin da ya sa ya ji yana son shi sai don Allah abu na uku wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da in anqadhahu Allah minha kama yakrahu an yuqdhafa fil nar abu na uku mutum ya ji yana kyamar komawa kafirci kamar yanda yake kyamar a wurga shuta bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin waɗannan abebe guda uku suke sanya ɗanɗanan asalin zaƙin imani da ake da Allah jama'ar musulmi kun gane hiyallati muminar gaskiya ita ce wacce turabbihim tana tarbiyyar ‘ya'yanta ala hubbi shahadati fi sabilillah za ka ga ‘ya'yanta kullum ta gina su akan ta yi tarbiyyar su akan son su shahada wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah amma ku diba ku ga a yau yanda 'ya'yan musulmi ke tsoron mutuwa jama'ar musulmi kun gane abu uku ya jawa musulmi halin da suke ciki a yau na ɗaya hubbu duniya wa karahiyatul maut na biyu aljahlu bi ɗabi'ati hadha din allati khuliqa al-insanu min ajli ko abu na uku mun karanta su duk anan fa a farko farkon littafin tarbiyatul aulad an gane abu na daya hubbud dunya wa karahiyatul maut abin da ya jawo musulmi kaskanci da wulakanci da tozarci a duniya a yau duk inda ka ana wulakanta su abu uku ya ja musu na daya hubbud dunya wa karahiyatul maut abu na biyu aljahlu bi dabi'ati hadha din التي خلق الإنسان من الجهل بطبيعة هذا الدين أبناؤك الجهل بالغاية التي خلق الإنسان من أجله san duniya da tsoron mutuwa jahiltar ɗabi'ar addinin musulunci jahiltar gaya musulmi ya jahilci maƙuran manufarsa ko shago mutum ya buɗe a wata unguwa in an ce meye manufarka ya samu kuɗi kawai admission yaro in ya sama a jami'a ko fce ko poli me ya manufarka na yin course kaza shi ma bai sani ba daga sanda kaga musulmi a irin wannan halin to sun shirya ma ɗaukar kaskanci da wulakanci da tozarci gida in za ka gina a unguwan nan me manufarka akan gina gida a unguwan nan ko kai baka da wata manufa kawai kai dai tun daga fili ka siya baka san suna cewa aljaru qabla dari ba to wace manufa ce ta sa ka sai wannan filin da za ka yi gini a wurin ka zauna kai da iyalanka jahiltar irin wannan gayar ai ita ce ta haifowa da musulmi irin wannan kaskanci sannan sun jahilci ɗabi'ar addinin musulunci duk wanda ya rike shi ya ce zai yi shi da gaske to za a yi ta cin mutuncin shi a yi ta wulakanta shi a yi ta mai sharri a yi mai kage a zubar da jinin shi a kama shi a ɗaure in ma an yi sa'a a kan shi a kashe ɗabi'ar addinin musulunci haka take to sanda ake to masu yin shi haka to daga nan ne sai wani yunkuri sai ya danna duk wani azalimi to a yau wasu na ganin wai irin cin kashi da cin kaca da ake wa musulmi yaya haka zai yiwu ya kuwa haka ba zai yiwu ba wani irin haƙuri ne sahabban manzan Allah ba su yi ba ka je ka karanta tarihin Hababu dan Arab ko Ammaru dan Yasir saboda azaba da aka yi ma Ammaru sai da ya kalma ta kafirci dan uwan shi sahabbai suka zo gaban manzon Allah suna uzu billahi ai Ammaru kuma ya zama kafiri manzon Allah ya rida annabi ya ce wa Ammaru suka ce ya ce ba zai yi ba Ammarin da tun daga tsakiyar kanshi har zuwa karkashin tafin kafarsa tankamai ki a wurin Allah da imani wannan ne za a ce ya rida azaba ce ta azaba shine wannan kalmar Allah ya saukar da aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ai kan shi ta sauka an kashe uwarsa an kashe ubansa saboda a nuna maka kaskanci na kisa a idan amma an kama uban shi an daure an shakare sai da ya mutu yana kallo an yi hanjin ɗin uwarsa tana kallon rana tsirara zindir an ɗauki mashi an yi saitin tsakiyar farjinta an yi tsalla an lima mata a ciki haka ne dalilin mutuwarta amma runa kallo ya zo ya gaya manzon Allah ga fashi annabi ya ce ba abin da zan iya sabaran ala yasir fa inna mau'idakumul janna ku yi haƙuri Allah ya muku alƙawari dai zai baku aljanna amma wannan wulaƙanci a yanzu ba abin da zan iya karanta hadisin khabbabu ya ce manzan Allah ala ta da Allah halana wai ba za ka yi addu'a ba halin da ake ciki annabi ya ce kun cika gaggawa ne kuna da wutar ciki waɗanda suke ma Allah addini can a farko kamun ku zamanin annaba da manzanni can waɗanda suke wa Allah addini saboda addinin akan kamo ɗayansu a zo a riƙe shi da ƙarfin tsiya a sa zartuwa tsakiyar kanshi a dinga yankawa sai an raba shi biyu har azzakarin shi ko farjinta sai an tsaga biyu rabi na nan rabi na can ya faɗi nan wancan bangare ya faɗi can ga wani tsaye haka bai sa na tsayan ya ridda ya kagara ma a gamawa na gaban shi shi ma a mai in dai a cikin haka da za a mai za ta samu mai da yardar Allah annabi ya ce wani ko za a rike shi da karfin tsiya a sa aska ko reza a rinka yankan jikin shi sai an mai da shi kashi a haka ga wani na tsaye yana ganin ana masa ya kagara a gama shi ma tun da dai saboda addini ake mawasa ima aimin ba yardar Allah zan sama ba jama'ar musulmi kun gane wannan to ku diba magabata na kwarai suna tarbiyyar 'ya'yansu wurin tarbiyyar suna sa ma 'ya'yansu son yin shahada don daga addinin Allah don bari ku ji mutuwa a wurin yaƙi ce ta haifan ma da wani abinda tun da Allah ya fara halitta bai ma wani mutum irin wannan matsayin ba sai wannan na farkon baban jabir jama'ar musulmi kun gane yaƙi ne aka ji na ɗaga addini kamun a fita uban nan ya kira ɗan ya ce ni ba abin da ke damuna illa ba su suka da ke kaina amma ina jin jikina ba nan an je ina cikin gawakin da za a yi a yakin nan ana zuwa kuwa kashe uban gari ya waye kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kullum manzan Allah in ya ga ɗan nan sai ga ya tagumi yaya manzan Allah ba zan yi tagumi ba an kashe min mahaifi ya yan uwa ya bar min ga bashi mai dimbin yawa ni ya zan yace kwantar da hankalin kai baka san tunda Allah ya fara karba halitta rayukan halitta mutane ba Allah bai taba karɓar ran wani bayan ya karɓi ran shi ya kawo kujera ya aji ya ɗauko shi ya ɗora akan kujera suka yi gaba da gaba da ubangiji babanka ne Allah ya fara wa haka Allah ya tambaye shi faɗi abin da kake so umma sai ya ce ya Allah ka mai da ni duniya in ƙara zuwa in ƙara zuwa yaƙi don daga addininka a kashe ni in dawo wurinka ka ƙara mai da ni duniya in ƙara zuwa yaƙi don daga addininka a kashe ni in dawo wurinka sai kai haka so saba'in sannan ka ban wurinka Allah ya ce na riga na alƙawari al'ummar ku duk wanda ya mutu ba zai dawo ba kai dai roƙi wani abu ya ce to ni wannan ni'ima da wannan daɗi Allah ya za a yi ka ba in baya labari jama'a kun gane Allah ya ce yanzu za a aika da saƙo shine sai Allah ya aiko da wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata ko amwat duk dai kanshi ta sauka bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattabu ridwanallah hadde zuwa ƙarshe shi ne aka ba mu labari ga yanan a yau duk wanda ya imani ya kai babu abin da yake fata kamar ya mutu a fagen fama wurin daga addinin Allah jama'ar musulmi kun gane matsoraci kaji kunya matsoraci kaji kunya in baka mutu wurin jihadi ba kai shahada don daga addinin Allah kana cikin ɗaki kwance mutuwa za ta zo ta